لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwa musulmi na wannan gari mai albarka garin kariya a jihar Bauchi, Najeriya. Barkamu da kasancewa a wannan yammaci na ranar juma'a bayan sallar asar lokaci da yake mai muhimmanci lokaci da yake mai tsada lokaci da ake kyautata zaton duk wanda ya daga hannu ya yi addu'a Allah yana karba mun haɗa wannan babban masallaci na juma'a na wannan gari na kariya don shaida walimar daurin aure ta dan uwanmu ɗaya daga cikin samari matasa mutanen kirki na wannan gari usman muhammad kariya da ni da ku gaba ɗaya mun haɗu ne don mu taya shi murnar fatihar ɗaurin aurensa da kuma addu'a ta musamman gare shi da iyalinsa da iyayensa na tabbatar duk wanda ya zo nan gurin farin ciki da alheri ya kawo shi ba bakin ciki ko bacin rai ya kawo shi ba da haka da farko ina roƙonku da duk mahalarcin wannan wuri da wanda zai ganmu da wanda zai ji mu mu yi addu'a wa dan uwa malam usman muhammad kariya allah ya sa masa albarka a wannan aure Allah ya sa a zauna lafiya Allah kuma ya kare su daga dukkan abin ƙi kuma ya ba su alkhairi ya ba su zuri'a ta gari kuma muna fatan da yawa daga cikin uwa matasa ku zo ta nan da yawa daga cikin uwa matasa a idan Allah musu arziki ya ba su dama idan za su yi aure ya kamata su rinka yin wannan aiki na alkhairi idan an yi aure a yi walima a faɗakar da mutane a gaya musu Allah kuma a koya musu ya za su yi rayuwa mai inganci su game da Allah lami lafiya zan yi maganganu na na nasiha a iya ɗan lokacin da aka yanka mini kafin mu tashi akan abuwa kamar haka na farko dai dangane da shi kansa auren da muhimmancinsa da amfaninsa da kuma matsalolinsa aure addini ne ibada ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya raya ta ya raya sunnar annabi kuma Allah zai ba shi lada manzon Allah sallallahu yana cewa annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni aure sunnata ce duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni duk wanda ya ji baya so ya aure ko yana kyamar aure ko yana gudun yin aure to daidai yake da wanda yake gudun abin da annabi Muhammad ya zo da shi ga wannan al'umma malamai na fiqhu sun tattauna akan hukuncin aure suka ce aure ya kasu kashi kashi ga mutane kashi kashi wani aure dole ne akan sa wajibi wani aure kuma sunna ne akan shi wani aure musabi ne akan sa wani makaruhi ne wani haram ne mai auren kowa da irin ajin da zaka iya ajiye shi daka Allah ne ya faɗa ya ce a yi bismillah rahman rahim fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu ku aura abin da ya muku dadi abin da ya muku ya kwanta muku da hankali na mata ka duba Allah da iko dan a kwadaitar da kai a nuna maka muhimmancin aure da Allah ya zo yin magana aure sai ce a fara da guda biyu yanzu da wani a cikin ku zai shahada ya bugo guda biyu to da sai mu ce an gaishe ka guda biyu saboda mai shari'a tana so a rage yawansu matan a waje mun haifa mun tara mun haifa mun tattara su ga su azube suna bukatan mazan da za su aura amma ba mazan matan sun fi mu yawa yanzu yanzu Allah ya kama lokacin da mace ce take bin mace namiji tana ta maka dariya da kun haɗu kuna lafiya to ya kwana biyu mace ce za ta yi maimakon kai ne ya kamata ka buɗe mata ido kai ka nuna kana da muradi amma yanzu saboda suna da yawa al'amura sun canja da birni da ƙauye gaba ɗaya to Allah ya ce ku yi guda biyu kai har uku ma kai har hudu a iyanan addinin musulunci ya tsaya in dai auren mace ce ya dan musulmi kwaya hudu zai aura duk wanda ya ketare hudu yayi biyar shida bakwai to ya ketare shari'a ya saba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in ba manzo ba ba wanda aka bashi dama ya tsallaka ya auri mace biyar shida bakwai takwas in annabi ne ko manzo shi wannan yana da dama an buɗe masa wannan kofa don haka Allah ya ce mu aura kuma sai ya ce abin da ya mana kenan ayat tana nuna idan mutum ya zo yi aure zai darje ya zaɓi wanda hankalinsa ya kwanta ka zaɓi mai sauƙin sha'ani ba mai fushi ba ka zaɓi mai sakin fuska ba mai turɓana fuska ba ka zaɓi wacce take girmama mutane ba wacce take da girman kai ba ka zaɓi wacce take mai tattalin abubuwa ba mai almubazzaranci ba ka zaɓi matar da take ta san Allah ba jahila ba duka wannan kana da choice ka zaɓa ka zaɓa shine ma tsabalakum abinda hankalinka ya kwanta ka ji daɗi minan nisa'i masna wa thulatha ruba wannan kuma yake nuna mana ya halatta mutum ya auri mace sama da guda ɗaya ba laifi bane abu ne mai kyau ga wanda yake da sha'awa yana so wanda kuma yake da lafiya zai iya sannan kuma yake da karafa aljihunsa idan duk wanda bai san me al'amura suke gudana ba bai duk wanda ya jawo kura gidansa to ya kamata ya nema mata naman da za ta ci idan ka kawo kuraye guda biyu dole ka tara awaki masu masu yawa da za ka rinka yanka mata tana ci dan ita kura sai da nama kamar yadda ka san matar aure kuwa ba za ta taba zama ba sai da tsaba sai da karafa yawa idan idan ka ga baka da wani abu to ko umarni in ka bata ba ba za ta ba eh haka suke haka dabi'a take za a maka da'a da ladabi ne in kana bada kuɗin cefane da komai da komai nauyin gida kana sokewa da na yara amma wallahi baka iyawa to ba za ka bada umarni abi ba da ka ina ja muku hankali kar wani ya je tarro rikicin aure bai kimtsa ba eh in dai aljifinka bai zama oke ba to kar kar ka yadda ka tarro rikici na aure wallahi haka suke bayan da zamu yi da su mun ta wa'azi mun ta wa'azi amma ba sa ganewa mace sai da kuɗi kawai shine magana kawai shine karatu wanda za ka Allah ya ganar da mu so ku yi wannan shari'a ne sannan Allah ya yi bayani wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun daga cikin ayoyin Allah ne ya halitta muku daga cikin ku matan da za ku aura sai aka halitta maka mace mutum ba a ce ka je ka auri raƙuma ita ce matarka ba kaga abun bai yi daidai ba gaskiya a ce namiji ya auro raƙuma ita ce matarsa kaga bai yi ba ya za ka sarrafa raƙuma haka akwai damuwa ko a ce ka je ka auro jaka ko godiya ko aji a ce ka je ka auro wata karya bai yi ba to sai aka halitta maka mutum ɗan uwanka don a samu mai fahimtar juna yaren ku ɗaya ko kuma kalar ku ɗaya ko sifar ku ɗaya addinin ku ɗaya kuma dirin halittan ku ɗaya don a samu wato conformity dacewa an gane ko yawa a samu dacewa idan ka zauna da ita tunda ba aljana bane zaka zo kusa da ita ita ma za ta zo kusa da kai amma ka je ka auro mace aljana da ka bata mata rai ta yiwo maka gayyar aljanu suka maka shegen duka ai kaga za abin ai bai zai daɗi ba to shi yasa Allah ya ce min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha gaba ta biyu a cikin ayar Allah ce ana yin aure ne na a samu sukuni kai ma da hausa kana cewa ka aiwa ne ya samu sukuni yayi aiwa ne hankali ya kwanta ma'ana daga cikin manufofi na yin aure a samu sukuni da kwanciyar hankali da natsuwa kada kada kada mutum ya je ya auro ruwan da zai tafasa shi ruwa da zai tafasa shi a kashe wannan abun kada ya kashe mana inji kada mutum ya auri ruwan da zai tafasa shi duk yarinyar da ka tabbatar ba za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa a tattare da ita ba in ka aure ta ko ba zawarar da idan ka auro ta ba za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba to ina baka shawarar ka yi gaba kuma ka yi nesa don yana daga cikin wato manufar yin auren shine ka auri da abin da za ka samu kwanciyar hankali ba shi yasa kake ganin da zarar mutum da zarar mutum ya zama ango da zarar mutum ya zama ango sai ka ga wata ɗaya wata biyu sai ga ya canja sai ga al'amuransa sun fara saituwa sun fara yin daidai to kaga wannan yana nuna cewa ya samu kwanci hankali kuma ya samu natsuwa da yawa yau maza suna kukan cewa suna yin aure amma ba sa samun kwanci hankali me yake faruwa saboda auren ne ba ana yin sa da kyakkyawan niyya ba abu na biyu akwai karancin tarbiyya iyaye sun samu matsala iyaye suna sakaci yau gadara tara ya'ya ake kamar yadda ake gadara tara ya'yan awaki amma ba ana gadara tarbiya ba waye yake zuwa da kikirji ya ce wallahi alhamdulillah a zo a nemi yar gidana ba da haufi ba da matsala akan ya'yan gidana mata amma yau allahumma sallim allahumma sallim ake yi babu tabbas babu garanti yaran ga sunan barkace amma da yawansu wallahi halayensu halin ba kyau yarinya za ka ganta ka zo ka aure ta ka kashe kuɗi a yi hidindimu a yi abin arziki amma ita kuma ta zo maka da abin tsiya a gidanka ina wannan magana ne saboda wato iyaye ya kamata tsakani da Allah ya kamata ku kula da 'ya'yanku ku kula da da tarbiyyar 'ya'yanku ku kula da nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora muku da wajibin wato da ubangiji ya dora muku na dole na tilas rashin yin haka gaskiya zai cutar da al'umma da yawa duk wanda zai zo ya aure a gidanku idan bai samu tarbiya ba to ba zai samu abin da yake so ba kuma 'ya'yan za su yi ta zama a titi ba za su auru ba kenan yana daga cikin amfanin aure samun hayayyafa imam al-ghazali Allah masa rahama yayi bayani dangane da amfani na aure yana cewa daga cikin amfaninsa akwai samun haihuwa shine alwalad a samu 'ya'ya kenan duk wanda zai aure ya kamata ya sa a ransa ya kamata ya samu 'ya'ya da da da da za su ƴaƴa da za su da za su gaje shi a samu mutanen arziki a samu mutanen kirki a samu mutane a samu mutane na ƙwarai sannan kuma akwai kula da gida ana yin aure ne don a don a samu kulawa da gida mata ka aure ta don ta kula maka da gidanka ka aure ta don ta kula maka da gidanka ba wai ta zo ta watsa maka gidanka ba wannan shine ghazali rahimahullah yake cewa tadbirul manzil kulawa da gida tsaftace gida dafa abinci kula maka da arzikinka da dukiyarka to amma an wayi gari yau halin da ake ciki zaka zo ka auri mace wato sai ka kasa gane me dalilin zai sa ka auruta duk wani abu na nauyi na kula da gida sai ga tana da rauni a kai wata dai na farko ba ta zama ko shekaran jiya wani ya mun waya yana cewa ni gaskiya malam ba zan iya zama da matata ba me yasa yace wallahi yawo ne da ita kamar kaza ka san duk wata ka san duk wata dabba a yawo in ka samu kaza to kai fatiya yace to matata kamar kaza kafarta ba ta zama yace kuma yaya zan yi in zo in bar gidana kullum ba kowa yau ta tafi can yau ta tafi can yace abin mamaki ba ma a ƙasa ba a ƙasar mu muke ba ta tara ƙawaye masu tarin yawa da haka ina jan hankalin mata wallahi ya wace ya wacen nan da kuke yi da ƙin zama a gidaje da yawon bin gidan biki da yawon bin ƙawaye da yawon gulma da gutsurtso ma da surutai ba zai kai ku ko'ina ba sai dai kashe aure qur'ani cewa wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku dawwama ku tabbata a cikin gidajenku ku daina fita fitan jahiliya ta farko ku daina yawo wanda babu sababi babu dalili to daga cikin manufofin yin aure mutum yana aure ne dan matarsa ta zo ta kula mai da gida idan yana da yaya ta kula mai da yaya ta kula mai da arzikinsa mutum yanzu yana iya tafiya bar miliyan bakwai miliyan shida a gidansa bai da damuwa saboda ya san matarsa tana gidan to kaga yana daga cikin manufar ka auri mace shine ta kula maka da asas da dukiya da arzikin gidanka ba wai ka fita ta fita ba kullun tana yawo ina fata na fahimta da biyan bukata na auratayya mutum bai zai zo aure kuma ya zama yana neman mata a waje ba dole ya zama ya biya bukatarsa akan matarsa ta sunna ta halal dukanmu nan ga nan duk an same mu ne ta hanyar sunna ta halal to amma ana samun matsaloli kamar haka akwai mazajen da ba su da kirki halin su bai da kyau ya yi aure amma bai tsaya ya kula da hakkin auratayya na matarsa ba yana bi yana lalata 'ya'yan mutane ya yi zina da 'ya'yan mata na mutane ya yi zina da matan aure na mutane har da na makota da na abokanansa saboda ba shi da mutunci an kama wani ya yi zina da 'yar abokinsa wal iyazu billah wani ya yi zina da matar abokinsa wani yana neman matar abokinsa kai akwai wanda aka kama ma ya yi lalata da matar babansa wannan wani irin rashin kirki ne wannan wannan wani irin dabbanci ne da karancin tunani so yana daga cikin manufofi na yin aure kame kai mutum ya yi aure ya kame kansa daga haram duk inda ka ga mace a duniya kwaya ɗaya ce mace ce abinda wacce take da shi wannan ma shi take da shi da baturiya da balarabiya da yar indiya da yar china da 'yar Ghana da 'yar Togo da 'yan Najeriya da 'yan Nijar da 'yar Bauchi da 'yar Kano da 'yar Zaria Zazzau da 'yar Ibadan da 'yar garin Kariya da 'yar garin Dambata dukansu sunansu ne mata a annabi ya ce fa inna fiha ma fiha wannan abin da take tattare da shi wannan ma tana da shi illa iyaka kawai ra'ayi na dan adam kamar yadda din riga a duniya sunan ta riga me ya amfanin ta suturce jikin mutum da rigar dubu ɗari da rigar miliyan ɗaya sunan su me riga ya danganta kowa da irin halinsa da irin wacce zai ɗaura a wuyansa hula sunanta hula da hular ɗari da hamsin da hular miliyan ɗaya da ɗari biyu da hamsin sunansu mai hula duk tuwo a duniya sunansa tuwo wallahi da tuwo miyar kuka da tuwo miyar yakuwa da miyar ganye da tuwon kaza da tuwon kaza da tuwon da aka yi raba-raba da namu da kasusuwa da me a ciki sunansa dai me tuwo idan ka ci sunanka ka ci tuwo don haka haka dai su ɗin ma matan suke ya danganta wani yana son fara wani yana son baka wani baya son faran mace yace larurori ne da su da yawan laulayi yace shi yasa na fi so in samu baka gogaggiya ka dade kai kai wata bakwai takwas shekara bata je asibiti ba yace faran mace mai shegen laulayi yau ciwon kai yau asibiti yau kaza kaza ko wani abu ne je dan karce ta a gida duk sai ta zo ta zuba maka jini amma ka samu baka da kakkiya da fafiya tsayayya lafafiya yace ita yake so kaga ra'ayi ne malam ko ba ka bane ba yawwa wani yace shi shi baya son ya auri doguwar mace wacce ta fi shi tsawo a'a yace za ta rena mutum shi fa in ji shi da fada yawwa labari ne yake baku abin da kowa yake fada ra'ayin sa yace matukar naga ta fi ni tsawo to ni ba zan aure ta ba dole matar da zan aura kai ba da kai nake ba fa yawwa dan naga ya fara haka yana watakila ko wannan ra'ayi ne na mutane wani kuma ya fi son wani kuma ya fi son ya samu doguwa san baleliya ko ba ka bane ba yawa ra'ayi ne wani yana son mai kiba wani siririya wani da ya zo neman aure ce dan Allah dan Allah ya taimaka min da mai dan sauki saukin sha'ani in ka bani mai kiba ta zo shekara ɗaya biyu za ta cika ƙofar gidana ma sai na dada ƙara faɗin ƙofa kafin ta wuce ya ce na fi son abu nan wani kuma ya ce ni ba na son irin busassun nan kamar iska za ta hure su kala kala ne ga sunan barkati kowa da irin nasa ra'ayin da haka duk mace sunanta me mace kuma in gaya muku duk wani namiji da ka sani matarsa dai da ya darje ya zaɓa ita ce fa mata aurensa ita ce lamba wan ɗinsa ita ya gani yake sha'awa don kowane mutum yana da irin abin da yake sha'awa a tattare da matarsa wani ya zo yana neman aure a zamanin manzo Allah sallama manzo Allah ya ce da shi a nazarta ilaiha shin ka kalle ta yace a'a annabi ya ce to koma ka je ka kalle ta me yasa ce koma kalle ta saboda ana so mutum ya auri mace saboda ya ga wani abu da zai iya daukan hankalinsa a tattare da ita saboda wannan abun zai ci gaba da rike ta wani wallahi abu kaɗan ta dalilin dan abu kaɗan shi zai iya zama da mace riƙe ta shine yake ɗaukan halin hankalinsa a kanta banda sauran abubuwanta ko ɗabi'unta kenan kowa wani yana son mai ido wani yana so mai mai hanci a'a wani yana son mai kaza wani yana son mai fafaɗan fuska wani yana son mai ƙaramin fuska wato wani abu ne na sirri da ba za ka iya ganewa ba kowa a zuciyarsa ya fi son kaza wani yana son mai siraran yatsu wani yana son mai tafka tafkan yatsu wani farcenta yake ɗaukan hankalinsa wani kafanta ne yake ɗaukan hankalinsa wani kaza ɗinta yake ɗaukan hankalinta har hankalinsa kowa da irin abin da yake zaɓa idan zai aure mace ka duba ƙa'ida ta shari'a sai aka bar maka choice na ka zaɓi abin da kake so shine ma'anar ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba yanzu wani zaka ga ya ɗauko ta mace yana tafiya da ita a matsayin matarsa kai in kai ne aka baka ita aka baka kyautarta aka hada maka da miliyan goma zaka ce Allah ba da sa'a na haƙura na yafe ba da bukata amma shi kuma miliyan goma ya sa ya auro ta shi kuma ta yi masa ɗari bisa dubu dubu bisa dubu ta yi mai kai kuma ta yi ma ba da haka kowa matarsa ita ce tasa ba ruwan kowa da matar kowa kamar yadda ba ruwan kowa da ra'ayin kowa to Allah ya hore muku ku je ku aura abin da kuka gaya muku wannan dama ce ubangiji ya baku to me yasa mutum zai tsallake wannan sai ya je yana yin barna yanzu daga cikin abubuwan da suke damun mu a wannan zamani shine neman mata da maza suke abin zai baka tsoro wallahi a nemi mata in sun je kasuwa a yi talatsa su ana neman a yi lalata su a nemi mace in ta tafi za ta je gidan biki sai wani ya neme ta ya tare ta hanya wani ya ɗauki waya yana ta bugawa mata waya wani yana neman ƙananan 'yan mata wani matan aure yake nema saboda su matan aure sun fi sauƙin sha'ani in an yi lalata da su ma da yawa mazajen ba sa ganewa wannan shine bala'i masifa matar aure ta je ta yi zina ta yi lalata ta samo ciki na ɗan wani ta kawo wani ya ci gaba da wahala a kan shi kana murna matarka ta ɗauki ciki baka sani ba ashe ba cikin ka bane to wannan yana daga cikin illan auren mace wacce ba ta da kamewa mara addini duk wanda ya auri mace mara addini to ya shirya ba mamaki ta je ta yanka masa tsiya ta keɓanta da wani ya yi mata ciki kuma ta zo ta ajiye maka cikin a gidanka kuɗin magani kuɗin asibiti kuɗin awo kuɗin larurori kuɗin kaza duk kai ta fama ashe ba ɗanka bane kuma da yawan mu in an zo haihuwa waye ma yake wani kula ya duba ya ga wannan dan yayi kama da shi bai kama da shi ba a yayi wani a kawai mataka mataka ne tunda dai ta haifu kawai dai zaka ce in ka auro mace mara addini mara tsoron Allah tana bin maza to ba kar kai mamaki wata nan zaka yi kiwon dan da ba naka ba a gidanka shi yasa anan ni ba na ganin laifin maza masu tsananin kishi da sa ido akan matansu wani da ya ji kararrabe ce ya aka yi ne ya dai eh sai ya bincika da ya ga ana wani buge-bugen waya ya na ji yawan waya haka ban gane ba ko ya ji ana yawan gaisuwa ana aiko sako ya ce daga ina wannan kuma ba laifi ba ne manzo Allah ya zo gidansa wata rana gidan na na Aisha sai ya tarar da wani mutum namiji a gidan bai gane shi ba manzo Allah sai ya ce ya Aisha ya ce Aisha waye wannan ha kaga ashe ba laifi bane namiji idan ya zo gidansa ya ga wani bai sani ba wani kanin kawunta wani dan gidan kawunta wani wani can wani abin nan wani ya zo gidansa ya zo ya tarar da wani mutum kaya guda a gidansa ya ce ke ya aka yi wannan waye sai ta ce haba baka gane shi ba ai tare muka yi diploma ai subhanallah diploma kun yi diploma har ya biyo ki gida hakika dafa masa indomi ya ci ya koshi ina kaga ba ba kulawa wannan ba ta da kariya gaskiya eh annabi ya ce ya Aisha waye wannan sai ta ce ya rasulullah dan uwana ne min radha'a akhi min radha'a tare muka sha nono da shi baka gane shi ba ai da ni da shi wance ta shayar da mu a tare yace to yace to daga yau ku rinka kula da waye zai shigo muku gida kada a rinka bari kowa da kowa ya rinka shiga gida asalin gida a rufe shi asalin gida mace kar ta bar wani ya zo saboda shi dan uwa na shayarwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya ne duk matar da ta sha nono da wani yaro suka yarinta tare suka sha nono to har abada bai zai aure ta ba sai sa mata da suke da ɗabi'ar bini-bini da yaran makota sun zo suna kuka ki ɗauki nono ki ba ɗan wani ki ba ɗan ƙawarki kin kulla matsala saboda idan yaran ku suka girma wataƙila su zo su nemi yin aure a tsakanin su haram ba a yi in dai mace ta shayar da yaro ya sha ya ƙoshi ya sha ya sake ya sha ya sake ya ƙoshi ya sha nono sosai na mama to ta zama uwarsa ko da ba ita ta haife shi ba da haka in ya shigo gurinta in ya shigo kanta saboda ba zai taɓa yiwa aure ta ba wannan ya zama muharraminta ne ina fatan kuna ganewa da haka annabi ya hana Aisha ya ce mata daga yau a san suwaye za su rinka shigo mana gida ashe ba laifi bane mutum idan ya sa ido akan suwa matarsa take mu'amala da su suwa suke shiga masa gida wannan ba laifi ne bai saba Allah ba kar a zo a ce ni wallahi wannan kishin ya ishe ni ka zo baka yarda da ni ba da za ka da a'a hajiya ai dole ya sa ido wani ne wai an zo ana masa gyaran wuta a gida gyaran wuta ake masa ya ce ya waya ya buga wa matarsa baya nan sai ya ji muryar wani tsato ya ce ke ya nake jin muryar wani ta ce haba da Allah electrician gida ne fa ya ce electrician zai shigo mun haɗaki kuna tare ya ce fita ki bada guri ki sa yaro ya tsaya ya kula amma ke ki tafi wani guri ki je ki ɓuya ya za ki zo wai wani electrician mai gyaran wuta ya hau yana taba fanka yana duba ke kuma kina zaune a cikin tsakar daki daga ke sai shi in wani abu ya faru ba yanzu wannan yayi laifi bai yi laifi ba bai yi laifi ba bai yi laifi ba leƙe fa manzon Allah ce leƙe duk wanda ya zo ya leƙo maka gida ya nemo ko maka ɗakin ka yana kallon iyalinka ka samu kibiya ka samu setin idan ka take idan baka saba wa Allah ba haka annabi ya faɗa leƙe kaman leƙe wani yaje yana ɗaga maka labule ko yana buɗe maka window ko yana leƙawa ya hango maka iyalin kai gano ka in ka sa wani abu ka tsiyaye mai ruwan idansa baka saba wa Allah ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ballantana wani yazo ya shigo maka gida ballantana mata ka ta dauko wayoyi waya tana wayar da ka sai mata tana kallon hoton maza ko suna hira da wani wani matarsa ta bashi wayarsa ta je gyara da ya zo kawai sai ya ji ya gyaro sai ya zo dawa sai ya ji irin abin din nan alamar a wannan wannan ba ni shi alat alat alat na na whatsapp yana ta sauka bururum bururum bururum yace kai wannan shagali ne da ita haka yana budewa yana duba yana danna sai je kan wani sai ga ashe cacin take yi da maza yana magana ne akan neman mata da ake yi da kuma mata da suke neman maza kuma mata aure kaga bata taba tsaman tsammanin wayarta za ta fada hannun mijinta ya duba ba yana dubawa sai ya ga ana ta chatin har ana magana cewa to zaki fito mu tafi eh zan zo sai ya fita har ma sai ya ji wata rana an yi alkawari an ce a haɗu a wuri kaza sai ya ce yaushe mijin nake yake fita ta ce ai kaza yake fita kaza kaza har ma ya ji ana cewa har ma ya ga ana cewa ya mutumin ya dawo ne ko bai dawo ba ta ce yana nan banza wai bacci ma yake yi wai mijin ne fa take cewa wai banza wannan kawalin wannan kwarton da suke chatin shi take gaya masa cewa mijinta banza ne sai ga shi ya ɗauko hotonsa ina gaya muku wannan don ku me da hankali masu chatin da matan mutane wallahi ka ji tsoron Allah wallahi radda aka maka sai an make ka da faskare wallahi kana zuwa kana kana chatin da matan mutane baka da kunya ya ɗauki hoton kansa malam kawai ya tura matar aure daga shi sai gajeren wanda wai ta ce tana so wai wai ina so na ganka naked ka ji shedanci fa shi ma din yace ta tura mai malam wannan wannan duniyar ta barna ta fasadi ta neman mata da neman maza da mata suke da mazan aure suke wallahi malam sai mu kai magariba muna yi na faɗi wannan ne wallahi kowa ya kula da gidan shi kuma ita mace kawai asali kawai sa ido akan ta kawai saboda bala'in rauni ne da su mace faɗan abu kaɗan sai ya burge su mace fa za ta iya bin mai aure fa ta bi shi ta soyayya da shi akwai matar da take cewa yau shekarar ta kaza sama da kusan ashirin ba ta taɓa kwanciyar aure ta ji daɗin auren kwanciyar auren ba sai ta tuno tsohon saurayinta ka duba don Allah ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe akan je a mu'amalar aure a ranta sai ta ji ba da kai take ba da wani take kana nan miskini baka san me kake ba haka ga ka bude baki ka kula sai sa muke faɗa kullum in zaka auri mace ka auri macen da ka tabbatar tana fasanka gwadda ta ka tabbatar tana son ka ko ba ta so da ka ga biri ba so take ba kace lakum dinukum wal yadin kama gaban ki na kama gabana ga kunan da yawa Allah ta albarka yaushe mutum zai zo makale wa mace dan Allah ki yi ni dan Allah ki taimake ni kina yi na ba ki yi na ka ji shirme sai ka ce wani wani wani jam'iyyar siyasa har kana wani dan Allah ayi ka in ana son ka ana son ka ba a son ka kama gaban ka banzan bazara karan kada miya ka je ka makale son maso wani koshin wahala kina so na bismillah ba kya so kama gaban ki shikenan amma mu ce zo wai wani ya turo wani malami wai a taimaka mai da addu'a agaji kai masu abincin nan dan Allah ku taimaka in kuka fara ba su abincin ba su ji wa'azina ba yawa ku dan jira ku bari saura minti goma mu tashi sai ku dan fara raba in ba ka ba yanzu wa'azin ba za su ji ba wannan ledar za su rinka kalla da kajin da ke cikin ta yawa ba ruwa insha ai gaskiya ne na san halin ku taras yawa a ajiye sai kowa za a ba shi kullun sa ko ya hakuri barin sha ruwa ka san wa'azi sai da sha ruwa don haka ya ku iya ‘yan uwana ma'aurata a masu aure da masu yin niyan aure yana daga cikin matsaloli da ake samu na zaman aure shine rashin amincin ma'aurata kamar ya rashin amincin ma'aurata duk lokacin da ya zama mace ba ta da garanti akan mijin da take aura to akwai damuwa shi ma yakan iya yin ha'inci ya je ya nemi wata matar ba ita ba wallahi namiji malam yana iya ƙaurace wa matarsa a shimfiɗa shekara guda shekara biyu shekara uku akwai wanda ta ce wallahi rabona da mijina shekara bakwai ka san me yana neman wasu matan ne na banza a waje ba ciwo ba larura a ƙaurace wa mace kuma ta yi wa iyayenta magana su ce hajiyayye ki yi haƙuri abinda za a ce ki yi haƙuri ki yi haƙuri ya ɗebi wannan shekarun baya kula ta to ya zai kula ta tunda yana da matan banza wani har zawarawa ne ma yake yi wani har matan aure ne ma yake yi wani ƙananan 'yan mata ake ba shi yake nema wani karuwai ƙazamai yake nema wani abokanan aikinsa a ma'aikata yake nema wani matar abokinsa da yake alaƙa da shi yake nema wani ‘yar abokinsa yake nema kuma yana da matarsa ta sunna amma baya mai da hankali a kanta saboda ha'inin mutum ne kuna jefa mata cikin baƙin ciki kuna jefa mata kuna sa musu hawan jini kuna sa wa matanku ciwon zuciya saboda rashin jin ƙayinku saboda rashin tausayinku neman mata neman mata ya yawaita namiji mai aure ya rinka neman matan banza suna nan barkate wallahi wata mata take cewa malam dirrar da ya yi tafiya ya dawo a cikin akwatinsa briefcase ɗinsa nake tsince masa kwaroron roba condom ta ce sai dai in bai tafiya ba kuma baya tsorona baya kunyata baya jin nauyina zan ga waɗannan abubuwan wata rana na gaji na yi masa magana ce dan me za a samu ido na abokanai na ne nake tafiya musu da shi ku duba makarecin mutum a haka ake zaman auren fa da su manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi iyyakum wadkhula ala nisa ku yi nesa da shiga kan mata ku yi nesa ba na so ba a son namiji ya rinka shiga kan matan mutane ba a so aka ce ya rasulullahi ya za ka ce dangane da alhamu ka san waye alhamu alhamu kanin miji me hukuncin kanin miji ya rinka shiga kan matar yayansa ko kuma alhamu dan baffa dan baffanta ya rinka shiga kanta yace alhamu almaut yace kanin miji ko dan baffa ai mutuwa kenan duk wanda zai bar kaninsa yana ta kemanta da matarsa yana dan babbansa yana kebanta da matarsa bai da bambanci da wanda ya bar mutuwa take ziyara a gidansa wallahi wata da sai ta share wani dan haka ayi hakuri wasan kanin miji maguzanci ne ba addini bane ba shari'a bane ba da haka idan kanin ka zai shigo gidanka matarka ta sa hijabi ta rufe jikinta maganar su zauna su keɓanta tare wannan haram ne maguzanci ne gargajiya ne ba addini bane dan gidan baffa a dan gidan baffanka ne dan gidan baffanka zai iya auren matarka kuma kaninka zai iya auren matarka kaninka nan da kake gani yau in ka sake matarka tana gama idda wallahi zai iya cake ina layi kuma in ta ga dama ta aure shi ka sake ba ku gama daidaitawa ba har ta gama idda kaninka ya je auro ta kuma ya kawo ta gidan ba yanda za ka ya halatta a shari'a ba haram bane dan gidan babbanka da kake gani wannan dan gidan babbanka kana ganin kaninka ne ai ko yayanka ko zai iya zuwa ya aure matarka yayanka da kake ganin wanka wanka yayanka uwa ɗaya uba ɗaya in ya ga matarka ya ga yana so in wani dalili ya sa ka sake matarka zai iya zuwa kewaya ce ni kuma ina so kuma ya auro ta kuma a zo a walima a karya kashi an ci halal to ya kamata mutum ya rinka sakaci da waɗannan a'a idan za su shiga a sa hijabi ta rufe jikinta kuma a daina barin suna keɓanta dole a samu wani third person wanda zai kasance tare wannan fanna muku bayani ne akan addini sunna ba gargajiya ba yawa in magana gargajiya ne yanzu wani zai ji ba daɗi a to yanzu kani na zan ce kare shiga gida na kar za ka iya faɗa za ka iya faɗa da abin da gana ma za ka faɗa amma mu dai muna maka bayanin addini ne abin da musulunci ya ce kuma bin musulunci shine zaman lafiya Allah shi ganar da mu daga cikin amfanin aure kamar da na lissafo muku abin da Imam Ghazali ya faɗa akwai na abubuwa da na ambata muku kulawa da gida samun haihuwa na 'ya'ya ina fata ana fahimta da kuma samun lada da biyan bukata na sha'awar dan adam da dai sauransu daga cikin matsalolin aure kamar da na fara muku bayani akwai ha'incin ma'aurata guda biyu namiji yana ha'inta matarsa yana neman mata a waje ita ma matar tana ha'intan mijinta tana neman maza a waje da yawa an samu matar da tana neman abokanan mijinta ƙwarai kuwa abokin mijinta ƙarara yaya aka yi mijin ne bai da kulawa shi ya bari har abokinsa yake alaka da matarsa shi kuma wannan cin amana ne fi yawa wani zai yi tafiya wata ƙasa ya kira amininsa abokinsa ya ce ga kudin cefanen gidana gaba ɗaya iya tsawon wata kaza zan je wata harka sai in na dawo ya karɓa ya yadda da shi amininsa ne amma wallahi abun mamaki malam matar nan tana ba da labari tana cewa a hankali a hankali in ya kawo kayan miya sai ya ajiye a kofar gida ya ce kuna lafiya ya yaran sai mu ce lafiyar su kalau alhamdulillah nan gaba sai fara shigowa cikin gida yana kawo kayan miya ya kuke to ya yara ina ina me momi ina baby ina wa ya dafa a waje yake tsayawa yanzu ya fara shigowa mai gida ya sati uku baya nan kenan sai ta buya sai ta koma bayan labule tana a suna nan lafiya ga sunan momi ku je ku gaida wani babban ku ku je ku gaida wani sauransu a daga nan wata rana da ya dawo malam ba sai ta ganshi a tsakiyar falo ba ta ce to to kuna lafiya sai ce kira min yaran su zo mu gaisa to ya fara shiga ciki kenan abun ya ishe ta ya dame ta kuma ta ce mijina ya yarda da shi aminin sa ne in na gaya masa ba zai yarda ba zai ce zan kokarin raba su ne ce ta ce ya fa shigo har tsakar daka har tsakar daka yara kuma suna ga abokin babansu ne suna wasa suna waye ashe mutum yana da abin wata ran kawai sai ta yara ba su nan sun tafi makaranta sai gashi ya duro mata cikin gida daga cikin gida sai cikin daki ya aka sai fara magana magana neman ta kaga cin amana ke kaga cin amana duk mutumin da yake da wannan ɗabi'a yana cin amanar matar abokinsa wallahi Allah ba zai kyale shi ba Allah ba zai bar shi ba daka ina kira gare ku dan Allah ku rike amana in an ce amini fa amini ne amini fa ji yake kamar shi ne a gidan to idan har aminin ka zai iya cin amana ka zai maka wannan to kana da garanti da makoci kuma ba ka da garanti kun ga wannan ana sa mana mu ji shakka mu ƙi yadda da junanmu mu shakka mu ƙi yarda da junanmu ba don komai ba saboda me saboda duniyar al'amura sun canja to ku riƙe wannan sannan abu na gaba shine daga cikin matsalolin aure Allah yana iya jaraba mutum da mace wacce take gaskiya almubazzaran mace ce idan na ce almubazzaran mace wato mace mara tattali daga cikin masifar da Allah zai jarabe kamalan idan ka haɗu da mace mai rashin tattali za ta karya ka ɓal sai an ɗaura ka wallahi za ta zubar maka abinci ana buƙatar a saka magi guda biyu a miya sai ta zuba maka guda takwas wala aka suke akwai abincin da in mace ta baka zaka ji magin har kamar zai yanka maka harshe zaƙin miyar yayi yawa wanda kowa ya san kuma illar wannan abin a lafiyar mutum ma yanzu duk mutumin da yake da larurar hawan jini da larurar su cholesterol su da sauransu yake yake shan yake yawan shan wannan magin oba babu shi ba warkewa har abada asali namiji ma bai kamata ana banka masa wannan abun a cikin abinci ba sama sama ake sawa yasa duk kasar da kaje zaka ji su ba su damu da sa abinci suna sa shi yana yin ɗanɗano haka ba yanzu akwai matar da ana buƙatar shinkafa rabin kwano ne a gida a ci a bawa kowa da kowa har almajiri ya samu insha Allah idan ta zama almubazzara mara kula wallahi za ta iya bunka maka kwano guda ta dafa shi ka ga shinkafa tana fofona malam ka je ka je wajen wanke-wanke ka rinka ganin kifi kifi plate plate na shinkafa parasol saboda matar ka bata da kulawa ka duba wahalar da ake yau yadda shinkafa take jan mutane a ƙasa amma ka je ka tarar da ta gidanka a bolar gidanka saboda ka auro mace mara tausayi mara jin kai almubazzaran mace ba sa son wannan karatun nawa mata ba sa so saboda gani suke kamar ana tona musu asiri kuma dole mu faɗa saboda kowa ya kula da matarsa wallahi yanzu duba yadda mai malam mai mai yake galabaitar da namiji ba namijin da baya tsoron mai man gyada ko man kwantalora ko man wane ne mai dai na miya wallahi shine aka nuna wani comedy ana nuna wani wasa da ake akan mai mai gida ne ya siyo yayyo cafa ne duk abin da ya kawo da kwalban man da ya kawo sai sai ya dauke ta sai ya rike haka sai ta ce aka kawo mana ce a kawo kwanan ki in tsiyaya miki iya duk ran da zaki abinci sai na zuba miki in zan fita sai ta kawo kwanan ta na miya sai ya sai ya duba kwalbar haka sai ya dan tsiyaya ya tsiyaya in ya sa kaɗan sai ya daure sai ya daure sai ya koma sai ya kai karkashin gadonsa sai ya ajiye sai ya kule ɗakinsa wai ana so a nuna mana ashe mata suna da karancin tausayi akan amfani da mai a gida malam ka zo ka ga an yi shinkafa da miya mai da aka zuba a cikin miyan nan har ya kwanta a ƙarƙashin kwano ka zo kana ɗiban miyar abinci ka ga rabin miyar gaba ɗaya mai ne a irin halin da ake ciki yanzu akan mai a yau a yanzu kaga ba tausayi ba jin ƙai kaga an zuba wa yara abinci sun je makaranta kaga ana yara suna ta tsiyaye taliya a cikin mai suna tsince taliya a cikin mai wannan matar taka ba ta tausayinka wani ya zo bolar gidansa ya tarar da mara ta tuwo mara mara ta tuwo mara an san mara a kife tuwon masara lafiyayye malam ya aka yi ta dafa shi oba to saboda ba a mata magana shi yasa kuskure ne namiji ya zama baya kai ziyara kicin din matarsa ka saci kallo ka saci idan ta wata rana wuf ta ganka a tsakiyar kicin ka duba ka ta buɗe buɗen kwanuka warai kuwa to za ka iya zuwa ka je ka tarar da wani abu an bashi yana lalacewa ɗabi'ar su ne malam is common wani ya kawo kukan matarsa ya ce malam kullum sai ta takura min na sai naman miya yanzu yara ai musu abinci ba naman miya kaza kaza ya ce wallahi da naje na duba ya ce malam wata rana naje ina bincike sai da na tarar da ɗanyen nama ya riɓe ya yi hunhuna saboda tsabar kullum sai na kawo kawai ta yi abandonin ɗinsa ta yi banza da shi a ce a halin da ake ciki wai a ce nama za a bar nama ya riɓe mace ta bar wannan gaskiya wannan matar ba ta da kirki kuma halinta bai da kyau don haka ina shaida muku akwai mata masu almubazzaranci kuma lalle ne a sa idansu a kansu Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura ku daina yin almubazzaranci da mazan ku da matan ku daina yin almubazzaranci a irin halin da ake ciki rayuwa ta yi matsi komi ya tashi fau ya yi gaba yaya mace ba za ta zama mai tausayin mijinta ba wata ta kawo mijinta ni wallahi wannan sa idan da ake yi ni wallahi ban gane ba yanzu malam markade in aka je aka yi wa markaden tattasai da tumatir in yayi wa markade na karshen wata wai sai ya zo a zo a markada wai sai ce a kawo a kawo kananan ledodi ina ledodin biredi wani mai gida ne yake wannan markade ne zai kawo in yayi cefa ne na dubu biyu dubu uku aka markado sai ya zo ya zauna ya ce a bashi kujera in aka bashi kujera ce ina ledan biredi sai ya ce a bashi in aka bashi da kansa zai rinka cewa iya daidai ina ne yake isan kumiya sai ta ce kofi ɗaya zai isa to sai ya ce to kofi ɗaya na kulle kofi biyu na kulle duk haka zai kulla mata wannan tattasai da tumatir ɗin sai ya ce samun shi a firij yanzu wannan cafane na ne na sati uku kar a yadda a tambaye ni kuɗin kayan miya sai bayan sati uku wannan matar ce take kuka me yasa aka mata wannan wulakancin da sa ido tattasai da tumatir sai an auna mata wataƙila ba ta da kirki ne wataƙila ya ga za ta kassara shi ne da haka a nan abin da nake faɗa shi ne duk wanda zai aure ko ya riga ya aure ya fa sa ido ya tabbatar matarsa ba ta cutarsa dan bai kamata ka zama wawa ana cutanka a gidanka ba wani ya ce lastu bil khibbi wal khibbu yakhda'uni ni ba wawa bane kuma ni ba mayaudari bane kuma ba zan bar wani mayaudari ya yaudare ni ba dan haka ba laifi bane idan mai gida ya sa ido akan zirga-zirgar gidansa da hada-hada ta kayan abinci na gidansa to wannan yana daga cikin matsaloli na aure Allah ya jarrabe ka da mace mara tattali abu na uku Allah zai iya jarraban ka da mace a gidanka mai kazanta shi ma jarrabawa ce namiji shi daman ɗabi'arsa kazani ne a gidansa yawancinmu kazamai ne wata mata take cewa wallahi mai gidanta sai yayi sati biyu bai wanka ba in dai ba na janaba ba kwarai kuwa yanan kana kifa kai kana wani a waye sani tace in kaga ya watsa ruwa to wankan janaba ne amma ya shiga ya ce a masa wankan sabulu da omo wala yakan iya share sati biyu sati uku haka yake da haka haka yake zuwa mata malam ba kyan gani ba daɗin gani wata tana rikici da mai gidanta akan suturar da yake sawa in ya saka kaya sun yi dauda sun yi datti gobe in yazo zai fita kawo mun tsohon rigata ni don zaki wani rigata sai har tace haba mai gida rigan nan tayi annaki a hada gumi a jiki kina mun kudin omo ne don la gafara ban kana tace yanzu haka zaka zo ka saka kayan nan ka tafi dauran aure ka tafi wajen mai abu na abokananka da wannan dauda tace wallahi haka muke hakuri da shi kazamun mutum ne na fitar hankali akwai matar da tace wallahi idan mai gidanta mai gidanta idan ya dawo ya cire safarsa ta kafa a falo ya ajiye ta ce falon baya zaunuwa yanda ka san wato wani mushen jaba ne aka kulle a leda kuma ana taba safan nan da ya ji bai ji ɗoyin ta ba zai ce ina safata haba da Allah haba haba ustaz wannan ba daidai bane wallahi ku kyautata wa matanku ku faranta wa matanku ibn abbas dangane da tsaftar maza ke ma yar uwa mata aure Allah yana iya jarraban ki da miji kazami kamar yadda nace kana iya jarrabtuwa da mace kazama Abdullahi dan Abbas ya koya wa duk mai aure yakan je yayi wanka ya sanya kaya masu daɗi masu kyau Ibn Abbas sai ya zauna gaban madubi ya saka kwalli ya yi ado matarsa ta zo tambaye shi ta ce ina za ka yace ba inda zan yi na yi wanka ne da kwalliya danke yanzu dan Allah muna cika wannan amana ga iyalinmu idan kaga ya daura babban riga ya sa kaza ya sa kaza daurin aure zai daurin aure zai amma ba mamaki in ba daurin aure zai je ba Allah ya san da wani kaya ake ganin sa yanzu ku maza daidai ne kawai adanku da kwalliyar ku ranar ɗaurin aure dan Allah adalci ne wannan ku ba a ganin kwalliyar ku da adanku a gidajen ku sai in za ku ɗaurin aure to ba ku koyi da sunnar Ibn Abbas ba da ka yana da kyau mutum ya kwalliya ya ado kamar yadda angwayen nan suka yi kwalliya suka yi ado a ganka kullum tatas tafas tafas ka zo za ka fita ka buga babbar rigar ka haka matarka ta ji wani turare ya buge ta haka sai kaga tana girmama ka amma ka zo ka sha kwalliya ka sha ado sai dai ka je ka yi wa wasu kwalliyan da ado a waje wannan ba daidai bane kuma a nan nake jan hankalin yan uwana masu sana'a da take datta jikin mutum kamar bakaniken mota bakaniken babur ko mai aikin fawa mahauci ko mai aikin injin nika wanda ƙurar gari zai iya samunsa ko wani mai aiki da yana iya bata masa jiki ko manomi mai zuwa gona jikinsa yana iya yin gumi da waye dan Allah ku daina zuwa gurin matanku da wannan datti da kazanta don Allah wallahi hakkin matarka ne ka zo mata cikin tsafta da kulawa da gyara jikinka in ba haka ba darajarka za ta ragu a wajen iyalinka darajar namiji tana raguwa a wajen matarsa idan ya zama namiji ne mai ƙazanta namiji ne da baya kulawa wata cewa ta yi wallahi malam gajeren wando zai iya wata biyu yana sa gajeren wando guda ɗaya na ce haba hajiya ban da sharri ba ta ce na rantse maka da Allah guda ɗaya haka muke rikici da shi boxers ɗinsa ɗan gajeren wandonsa zai iya share wata biyu yana makala shi to ba ganewa za a yi ba ta ce haba dan Allah ka cire ka canja wani ki dole kike mutunta ni ku da kaza kaza ba daidai bane wannan ko da wani bai zai zo ya gani ba da ka sa ɗaya biyu shikenan daman shi gajeren wando ka'ida mai gida yana tara gajeren wando kamar kamar inda wadata ka tare duka maguda ɗari ma ƙwarai kuwa kullum ka sa ka ajiye kullum dama aikin mata ne su wanke kawai su shanya su gyara a sa mai turare a goge a ajiye shikenan me a ciki dan me zaka zo ka makale wani gajeren wando sai ka ce biri kai kai wata kai wata guda da gajeren wando a kogonka ai ba daidai bane idan ma baka iya sayan na zamani mai kuɗi baka samu yadiddikan ka daddin kama gajerun wanduna da yawa ka rinka sa su kala kala da ka sa wannan ka cire da ka sa wannan ka cire duk wata mata in ka zo wandunan da zaka ke sa a gidanta daban wannan ma daban ya fi kima ya fi daraja ko irin rigar ciki din nan mutum ya zo makalewa rigar ciki irin wannan riga ta ciki singileti yin su ake kamar guda hamsin guda ɗari inda hali guda talatin guda ashirin guda kaza in an zo wanki a wanke maka guda talatin sai ka yi wata guda kana sawa ba tare da ka samu damuwa amma mutum ya zo ya sa rigarsa fara ce har ta yi baki tana da ci yana cutar da iyalinsa wannan ba daidai bane gaskiya gashi kun ki ku kabbara saboda ba an faɗi laifin ku ne ba fa so a gaya muku gaskiya so dan Allah maza a ji tsoron Allah a kiyaye a gyara ai shine amana saboda kada a ce mun zo mun yi magana a kansu amma kuma ba mu yi magana su su ma su gyara halin su su gyara ɗabi'a kuma mazaje mu yi magana a kansu ba abin da zan rufe da shi saboda ana nuna mun lokaci muna da lokaci akan wani abuwan na recording a wanda zan rufe da shi shine shawarwari kamar haka ga ma'aurata zan fara da ita mata ta aure duk macen da take an aure ta a matsayin amarya ina fata wannan sako ya isa ga ita amarya da aka yi aurenta a yau insha Allah ta'ala da kuma sauran mata na gari da na duniya gaba ɗaya take sauraron mu kwarai kuwa dole in sha ruwa yi a in kaga mutum yana shan ruwa to da abin da ya shuka a ƙasa kai ma yanzu ba gashi an kawo maka naka ba ka gaji da wa'azin na wasu kake a maza kama kullun ka ga gyara ai duk wata mace da suke son zaman lafiya a gidanta ta kula da abuwa kamar haka na farko ki kula da lokacin baccin mijinki kar ki bari mijinki yana jin bacci ki hana shi bacci da surutu da yawan kawo maganganu na gaira ba dalili matan sahabbai suna yin wasiya wa ƴaƴansu mata idan za su yi auren su cewa ki kula da idan mijinki da kin ga alamar mijinki yana jin bacci sama masa yanayin da zai bacci ki daina tashin mijinki daga bacci in bai ce a tashe shi ba dan tashin mutum a bacci mutane kala kala ne wani an tashe shi a bacci da bakin ciki yake tashi wani tashin sa a bacci bacin rai ne sai dai in lokacin ibada ne yayi ko kuma shi yace a tashe shi amma wai dan bako ya zo wani yana maka sallama a gida matuƙar bai ba da dama ba bai ce a yi ba to a daina zuwa ana tashin mai gida ko a tura masa yara da sassafe suna tashin sa wai za su karɓi kuɗin tara kuɗin break wannan rashin tarbiyya ne wannan rashin kulawa ne karki yadda mai gidan ke rinka jin ɗoyi a jikinki ko kanki baki gyara kai ba yayi datti har ya zo ya sa hancinsa a kanki ya ji ɗoyi ci baya ne kaskanci ne gare ki sai dai ya ji ƙanshi wallahi kai ya sa bakinsa ko hancinsa a bakinki ya ji wani sansane mara daɗi a bakinki kin tozartar da kanki karki wasa da asuwaki a gidanki karki wasa da brush idan mai gidanki ma baya yake ki kula ana son bakin mace ya zama mai tsafta mai kulawa dan yanzu har ma wasu turarurruka ake fesawa na baki da yake karawa bakin mace ni'ima da kanshi to ki lazunci wannan kina kulawa da shi kada mijinki ya kama ki da almubazzaranci kada mijinki ya kama ki kina rena masa uwa ko uba ba za ki taba zaman lafiya a gidan aurenki ba idan mai gidanki ya gane ba kya mutunta masa iyaye shari'a ta ce mu mutunta iyayenmu mu mutunta iyayen wasu to iyayen mijinki iyayenki ne don haka ki kulla alaka ta mutunci da girmamawa tsakaninki da mahaifiyar mijinki da kuma mahaifin mijinki idan suna raye idan ba sa nan akwai kannansu da yayyensu da haka karki yadda a yi rikici da ke akan rashin mutunta ainihin wato a uwar miji ko uban miji sannan kuma ki kula da kawaye da zaki amfani da su ki nemi izinin mijinki akan waɗanne kawaye zaki mu'amala da su duk macen da aka aure ta taje tana kulla alaka da wasu kawaye na banza mijinta ya gane tana da kawayen banza to gaskiya auren baya daɗewa lalacewa yake da wuri kuma ana iya sakin aure ana iya sakin mace saboda waɗannan ƙawaye na banza dan namiji da zai taɓa yadda matarsa ta kulla alaƙa da ƙawayen banza su lalata masa mata ba zai bari ba komi yanda yake son ki yake ƙaunarki idan ya ga cewa kin fi mai da hankali akan ƙawayenki da alaƙa da su da yawan yawo da zirga-zirga kamar yadda na yi bayani a baya to gaskiya ba za ki ji daɗin auren ki ba ina gaya miki ne kar ki zo ki zargi kowa in kika saba waɗannan abubuwa ki je ki zargi kanki sannan ki daina zuwa kina sata wa mijinki akwai mata barayi akwai mata masu sata abinda nake nufi a nan gurin idan mace ta ga mijinta yana da wani abu access mai yawa sai ta rinka kwashewa tana kaiwa gidansu ko gidan yan uwanta ko na makamancin wannan wani ya kama matarsa ta sace masa wasu kaya ne ya je umra ya siyo su da yawa ba guda ɗaya ba sai ya ajiye ta ɗauka cewa ya manta da su kawai sai wata ran ya zo ya ga babu su ya bincika ya bincika ashe ta kwashe su ina ta kai su ai hada baki ta yi da mahaifiyarta ta ɗauka ta bata yace dan me za a ɗauki kayana ba za a nemi izini na ba yace ba zan yadda ba ita kuma mahaifiyar ta haushi da faɗa aikin banza na baka ƴa ma ballantana abin duniya ma'ana wai an baka ya dan an ɗauki wani kayan ka shine zaka zo kana magana to hajiya dan an bashi ya sai a mai sata sai ki zama barauniya sannan ina da kira ga mata har yanzu dan Allah ku daina barin iyayen ku mata suna mai da gidajen ku gidan shakatawa ku yi hakuri da wannan karatun nawa yanzu daga cikin matsalolin da ake yake samuwa shine sai su rika uwar amarya ko uwar mata sai ta mai da gidan yarta gidan dabdala da gidan hutawa wallahi akwai matar da ta kawo kukan cewa gaskiya uwarta uwarta ce amma tana takura mata me ya faru ta ce wallahi malam haka sai ta zo gidana kawai ta ce ke indo sati biyu zan muku ta ce hajiya ana zaman lafiya sati biyu ba jego nake ba ba komai ba sati biyu ki tafi gidan mijinki ki make ma to yaya yaya za ki bar mahaifiyarki ta rinka zuwa gidanki ta baro ubanki babanki ita ma fa tana da nata mijin me yasa ba za ta tsaya ta kula da nata mijin ba kaddara ma ya mutu me yasa ba za ta tsaya ta kula a gidanta ba sai mace kawai ta zo ta ce wai za ta yi wa wai yarta wai sati biyu sati uku wallahi akwai mai share wata uku ma mai gidan ya ce magana ta Allah ana cutar da ni magana ta Allah mala ni na rasa yadda zan yi yace zan zo in tarar da surukata malam ta ta baje a falo ta cire hijabi ta kwanta a doguwar kujera tirisita ta saki fanka ba hijabi ba komai a jikinta dole idan na zo ba zan shakata da matata ba sai dai fa in shiga ɗaki ana kamun abinci na ina ci a gindin gadona haba da Allah ya za a takura min duk da uwar matata ce idan zan shiga tole zan shiga ban daki dole haka zan fita da babbar riga da wa ina ruku saboda zan je nayi wanka saboda uwarsa uwar matarsa tana gurin ta sa mai ido wannan ba daidai bane kuma ki ga uwar miji a kicin din yarta sai abin da ta ga dama ta fasa kwai da rana ta fasa da yamma ta karya kashi da daddare na yadda uwa uwa ce amma gaskiya akwai zubar da mutunci da zubar da kima akai haka ina kira ga su iyaye ku daina yi wa ‘ya'yanku mata haka sannan ku kuma mata kuma ba daidai ba ne kuke gayyato iyayenku mata uwa uwa ne tabbas suna daraja amma kuma duk darajar ta bai kamata a shiga hakkin miji ba da wanda take zuwa kwashe kwashe wata wallahi cewa ta idan uwarta ta zo za ta zo da buhu take zuwa buɗe mu in ga taliyar ku zubo mu kuna da makaroni ne eh to wallahi mama dai ta kusa karewa zubo mu dan ubanki ba shi da kirki akwai sauran manja ne ko man gyada duk wannan abin da nake gaya muku fa ba wai ba wai zaurance bane yana faruwa ta zo ta ɗebi kullun zuwa take a nan gidan take tafane ita mai gidan ta ba ta kuɗin tafanenta ta soke ta shiga adashe ta je gidan yarta da take auren mawadaci ta je ta ta kwashe mai kaya za a yi aure ya lastin bai zai yadda ba ba wani wanda zai aminta da wannan uwar miji ya kamata ya zama sai sai sai ana neman ki yanzu ga uban uban amarya sai shekara biyu ma bai je gidan yarsa ba ko ba ka bane ba duk da ba daidai bane ba ya dan dauke lokaci bai je dan gaisuwa da ya je gaisuwa mata welfare ya dan mika mata wani abu ya wuce ko ba ka bane ba to amma za ga kowa idan ya ji cewa uban matarsa ya je gidansa to shi ma yana murna yana ji lalle ya zo ya wani abu na alheri amma uwar uwar miji uwar uwar mata a uwar mata ka ta zo ta dada komawa bayan sati ta dada komawa wani kwanan ne ya bugo mun waya ce malam ni fa nayi aure amma ni ban san haka auren ne yake ba nace me ya faru mutumi na yace malam wallahi tunda nayi aure suka lika min yan uwan mata na yau a kawo min kanwarta ta zo ta zauna min ta makale min in rasa yadda zan yi da ita bayan ta tafi sai a ce ga kanwar uwarta za ta zo ta mata sati biyu bayan ta tafi an tafi yace yace yanzu dab da za a yi zaben nan dab da za a yi zaben nan nace wallahi naje yace naje na kai wata tasha ga ba sa zuwa da kuɗin mota ni zan ba da kuɗin mota yace na je nayi kawai wai ina saukewa ina kaiwa tasha ina dawa ina zama gida sai aka ce ga da yadda za ta zo ta muku hutun zaɓe sati uku na ce ka kore ta ka kore ta wallahi Allah ya ce a takura ma ne ai ba daidai ba ne na ga ya yi tiris matsoraci ne bai zai iya ba na ce to tun da kai ma ga ka ga ka nan ne ka buga kai musu dabara ka ce da Allah ina da dan abubuwa haka da zan yi akwai yan abubuwa da Allah a dan saurara min kaɗan zan yi magana daga baya haka ake sai ka ce a dan daga min kafa ina da wani uzuri haka eh kana da uzuri ƙarya kai ka ce zan yi magana wato ina magana ne akan akwai waɗanda a gidajensu suke takurawa mazajensu ba sa ganewa ko wata kanwar mahaifiyarki ta zo ta zauna ta share wata uku a gida in gida nesa nesa ne can bangare daban-daban ne wannan ba matsala akwai arziki ta zo ta ci arziki amma dab da dab haba da Allah da haka da Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye da ƙarshe maza ina ba ku shawara duk wanda ya aure ya zama mai gaskiya ya zama mai amana ya zama mai tausayi ya zama mai haƙuri ya zama mai tsafta ya zama mai kai zuciya nesa ya zamanto mai kyauta da bayarwa ya zamanto mai faɗin hannu mai dogon hannu ba mai matsatsen hannu ba lalle miji ya rinka kulawa da mata duk da ka dan fita za ka dawo irin da yamma magariba abubuwan nan na bakin titi ban ƙararrun nan an gane su ko haka kai fakin ka tsaya haka ake yi gida sai da haka kana shirme kai fakin gefen mai tuku ba ka ce sauke mun guda sha biyu da Allah waɗancan a ƙwarai kuwa to me kai me amfanin duniya kana shirme dan ka dan ka ɗebi kaza guda sha biyu an sassara ma ita ka kai an ci an yi amore me a ciki abu sau ɗaya bayan sati biyu sati uku ka je gurin da ake sayar da nama ka samu tukuba ko ka samu teburin mai sayar da nama ka sari rabin rabin teburin nan ka ce nawa ne nan ce kaza ne kace da Allah yanka mun shi gaba ɗaya zuba mun shi a boot kana zuwa ka je ka zuba ledodin na a gida ka abin ka jira ka ga gaisuwa barka da dawowa an dawo lafiya wallahi gaishe ka za su yi da kana shirme duk wanda ya zo gida ya ga ana mana ana mai wani shan kanshi wallahi baka kawowa ne ita mace barin ga ma wallahi sai da kawowa sai da bayarwa barin ga maka akwai macen da zaka iya rike ta a gida da rake rake kurum da ake sayarwa na masu ulbaran nan ka zo wuce ka ce kai dan sassara min rake mata suna son rake da irin yamma din nan ka kawo ka zube mata ta sha kaga tana tana murda raken nan tana kekel kekel kekel kaga dan dan karamin kuɗi ka samu biyan bukata ko ba ka bane irin dan data irin dan yalan bello ko ba ka bane irin dan gashashen abu kaza da gani sai ka kai abinda bai fi karfin ka ba ka zo kana kana abin nan ha kuma in ka je kasuwa dan turare dan hoda dan abun kwalliya dan me ka haska ni da kyau ka tura mata da kai nake yawa ai yana tura min ne zai je tura min wata haska da kyau ka gaya mata kace da da kai nake ba ka kawo wani ita mace malam sai da bayarwa duk wanda yake son gwamnatin gidansa ta zauna kar a masa yajin aiki da zanga-zanga wallahi ya rinka bayarwa mace haka Allah ya ta in dai zaka bayar zaka bayar zaka ji ko gida ta je ana tambayan ta yaya mutumin yana tsananta a mutumin kirki ne wallahi ni ma da wata matsala da shi ba za ta soke ka ba amma malam ka zo ka saka mana babbar riga ka karya hula ka yi kaza kuma ka zama ka da yi ba abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuma harshe Allah ya mana afuwa kai ango wani wa'azin ya kare ne ko ku sai an kara wani bayan isha'i ya isan hutu mu tafi Kano yanzu yanzu wallahi da za da za ku yi min alfarma wallahi yanzu in na hau mota na danna totur dina sai Kano to ba damuwa Allah ya kawo mu bayan isha'i ku zo da wuri mu ji me zai faru insha Allah abin da na faɗa ne daidai Allah ki ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya ya mana afuwa akwai wani bayani da za ku yi ina malam liman ko waye bismillah ya kamata ya tashi wa mutane godiya bismillah kuma can
jama'a assalamu alaikum kamar kamar yadda aka taru a nan damin ga ango nan malam ne assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda aka taru a nan to to to mun zo ne damin dan waliman auren malam usman muhammad to mun gayyato malam ya zo ya mana karatu kuma alhamdulillah na san kowa da daɗi kowa da daɗin karatun nan to mun sake roƙon malam bayan sallar isha insha Allahu in Allah yadda insha Allahu bayan sallar isha da a zo akwai karatu sannan kada a tafi ango saboda wanda ya tafi ango zai dan yi jawabi saboda masu tafiya na sa akwai masu zuwa kawai sannan akwai walima a gauje don Allah kada a tafi a tsaya a karɓo waliman nan kai godiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a yan uwa da abokan arziki ina yi wa kowa godiya ga wannan rana da Allah Ubangiji ya kawo na biki na wanda aka yi a wannan gari na sabuwar kariya wanda aka yi a sabuwar kariya na Ganjuwa local government Bauchi state. na yi wa Allah godiya da Allah Ubangiji ya nuna mu wannan rana da aka yi biki na yau. Yau uku ga watan uku, uto uku ga watan uku, Lamat 2023. Na kuma gode wa Allah da ya nuna mu wannan rana har yau dalili na yau malam ya zo wannan guri har ya yi jawabi wanda mutum mutane sama da wanda ba su da iyaka sun zo sun saurari wannan abun na gode wa Allah na kuma yi wa kowa godiya Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya Allah ubangiji ya mai da kowa lafiya na gode na gode Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi
alhamdulillah Allah ya saka alai wannan jawabi kenan an gona godiya daura sabi kuma kamar yadda nake faɗa na jaddada da damar cewa bayan sallar isha insha Allah malam zai dawo za a daura daga nan ba da an bace ta Kano ba ko da bace tafi in an zo da bayan sallar isha ma na gani sai gari to Allah saka alheri tunda tunda abin zo da iyalan